بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين yau ashirin da a yau uku ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da hudu arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da hudu watan disamba dubu ashirin da biyar miladiya manhatul iraq mun gama babi na babi na na na na tasgiri yau sun kore ba su ba amma dai na san kuka bi insha Allah abin zai fara bayyana muku ya yi magana kan wato al'ariful mazida al'ariful mazida da kuma al-mujarrada ya ce musamman wajen kuma sai da sudasi cewa wasu daga ciki ana cire ana cire kamar al-mujarrada din ana cire wasu harfin karshe kamar safar jal sai a cire mishi wannan lamun karshe sai a mai da shi sufairij ko sufairij ko sufairij in ka ce sufairij wannan yawon da ka faɗa na ƙarshe kamar musaya ce ta wannan abin da ka cire abin da ka share din wannan lafazi da ka share sai sai ya zama su fayrij sace wannan yawon iwadun adil mahduf ne iwad ne adil mahduf to kuma sai sake yin magana akan akan wasu shuruf da ake da shi a cikin babi din وشد مما أصلوه ذي وتصغير ذا ومثله لذي وقولهم أيضا أنيسيا أنيسيان شذ كما شذ مغيربان وليس هو بمثال يحذى فاتبع الأصل ودع ما شذه yake cewa amma a wannan duk wannan ka'idojin aka baka akwai abin da suka fitar daga cikin ka'ida shine shadda mimma asalu daga cikin abin da suka fitar da shi a matsayin ka'ida zayya kaman zayya haka galibi wannan shine al-ashhar kace dayya da yi ba wannan dayya tasiri ne na zi haka wa mithlu kwatan kwatan shine al-ladayya al-ashhar shine kai ma zalim masali sama dayya shi ma al-ladayya din shi ma kamar shi masali sama amma dai wasu mai aqalila suka ce ana kiran dayya ko ko ludayya wannan an ji kadan larabawa su daga ci suna faɗa amma dai ba shi ne al'ashar ba al'ashar shi ne ka yi musu shi sama ka ce zayya da da zayya wannan tasiri na allazi kenan da kuma tafsiri na lazi ya ce wa kauluhum da faɗin su aizan unaisayan unaisayan tasiri na insan alƙiyas shi ne a ce unaisan masu aka ce wannan shi ne ƙiyasi ko a ce insan a ce unaisan to sai aka ce suna cewa unaysa ya wannan shadda wannan shi ma dai shadin ne ya fita ne daga ka'ida haka dai suke faɗa kuma haka idan suka dama haka za su saboda su masu yare hujja ne akan yaran su ba yi dama yanzu ka zo yanzu misali yanzu ka ba ko ko zagawa da ake jin cewa wani lokaci suna mashi da suna ba suna ba da jinsin mata na maza da tunda dai haka suke yi kuma ba wai an fahimci cewa wai zama su ne da wasu gwara ba ina suke tsammani wai zama su da gwara ba haka bane ba zama su ne da gwara ba kawai su haka suke yi larabaci da yawa akwai irin wannan za ga wasu haka suke abubuwan su to tunda su haka suke su hujja ne akan akan ka'ida duk wata ka'ida in mutum ya zo kawai sai da ce in a ce to wannan ya ce mata ta mata na ne ala lokati ahli zaksak shikenan kawai sai a wuce haka ake eh ce kama shabba mughayriban kamar yadda mu suka aka samu wato bauɗewa daga ka'ida mughayriban maghrib jam'in sa ya kamata ya zama tasbihin sa mughayrib ne amma sai suka ce mughayriban wannan suna nufin wato a lokacin da rana ta ta fadi to amma sai aka tasgirin sa lokacin ne aka tasgirin sa aka ce aka mai da shi kadan karamin abu wannan ya zo a cikin hadisi hadisi ibnu umar cewa ala inna mathala ajalikum fi ajali al-umam qablakum kama bayna salati al-asr ila mughayri ba'd ash-shams yake cewa mazala yake cewa kwatan kwatan ajalin ku lokutan ku da aka ba ku wanda kuke wannan lokaci da wanda suka zo gabanin ku kamar wato mu namu lokacin lokacin sallar asar ne zuwa lokacin da rana ta fadi dan lokacin da rana ta fadi shine dan lokaci shine mughayri ba'd to wannan duka ala khilafin qiyas ala khilafin asl ne da amma da haka kaji da ma suna faɗi walaysa hadha misalun yuhda yace wannan ba misali ne wanda zaka ce zaka bi ba fattabi'il asla ka dai bi asali wa da' ma shan zaka bar abin da ya wuce ya fita daga daga ka'ida amma in sun fada kuma suka fada yadda suka dama haka zaka sha amma ba zaka gina wannan kuma akan akan ka gina wannan misalin da ka gani na subu ghairi ba su unaysa yan ka ce zaka fitar da wasu sabon wato kai kiyasin wasu kalmomin da su ba wannan wanda dama su ma sun zo ne ala ala shubuhi wa mukhalafat al-qiyas wannan shine abin da yake magana to sai makaranta ko baiti uku a cikin babun nasab an-nasab abu ne wanda suke suna kokarin nasabta su ce bakaniyo baka zazzage baka za mu mana muna ƙara bawo a Hausa mu ce baka za baka za baka za su wani dangata shi zuwa ga wani abu bakon kwasi bagan duje duk dai wannan yadda ake faɗa to to su ma annasab suna da shi su kan nasabta wani zuwa ga wani abu kamar akwai abin da faɗa muku ba a game da waɗannan babi amma ina jin ku bashi wani lokaci ma ya tauna wannan kaje wa kullu mansubin ila ismin fil arab aw ballatin talhaquhu ya'un nasab wa tuhdafu al-ha'u bila tawaqqufi min kulli mansubin ilayhi fa'rafi تقول قد جاء الفتى البكري كما تقول الحسن البصري شي شي شي شي da ma dan kasan masarar ne shi ma haka sai yake sai fadi babban malamin su eh to mun ana nake jin ko muka zo sai mu kare shi wancan wancan zai zo abubuwa da suka ba alawo ne fata ko kafa ko wani abu kaman Kano ba nan ta Kano wi ba yasa muka kawo mushi wawu kila muka zo sai mu tattauna amma mu kanta wala kullu mansubin duk wani abin da ka danganta shi lasmin zuwa ga wani suna fil arab a lasmin fil arab al arabci aw balda ko kuma wani gari talhaquhu ya'u nasbi to akwai ya'u nasbi da zaka jona shi da shi kace al arabi kace iraqi ila balda kenan kace al hashimi ila ismin kenan to wannan duka za ka kara mushi ya'un saboda ka nuna dangantaka ke zuwa ga wannan abu kaman bakari misri makki ga shi ya kawo da za ku ya'un nasab al-mushaddada za ka kama wani ya'un wata za ka mata shadda ka ce arabiyun hashimiyun bakariyun misriyun makkiyun in yana da ta'un karshe to za ka ce masa ta'un nan za ka ce makatiyun ba zai ce makiyun za ka ce talhatiyun ba zai ce talhiyun haka haka ne wato fa zafu ha'u bila tawaqqufi min kulli mansubin ilayhi fa'arafi shine zai ke ga baka ana share ha'un bila tawaqqufi ba tare da wani kayan tama ba kaka ta ma min kulli mansubin ilayhi dukkan dukkan abin da zaka danganta shi zuwa ga zuwa ga wani suna ko wani gari wanda yake da ha'u wata yana nufin yana da ta'u ha'u yana yin ha'u sakatin nan haka tsaya kaga alha kaga ha'u ce a wurin in ka tsaya in ka kuma kayi wasu lissa sai ka zama alhatu yawa to to duka wannan zaka in zaka tsaya akan wannan to zaka share wannan ha'u nan dan ta'u zaka share shi bila tawakkul ba tare da kai ta ma ba fa'arafi ka san haka in ka tashi zaka ce fatimi zaka ce fatimati ba zaka ce talhi ba zaka ce talhati ba za ka ce makki ba za ka ce makkati ba haka za ka faɗa za ka share wannan ha'o sakti ta ƙolo ƙarja alfata albakari sai ka ce wato yaro sadauki albakari ya zo kamata ƙolo alhassan albasiri kamar yadda kake cewa alhassan albasiri ba basare to duka haka za ka faɗe shi za ganin mu tsaya nan maka zo sai mu ƙara shi wannan sai mu ƙara shi wannan sauran bahasin da ya kawo mana ta masha Allah kukanta da biyar rama na gaya da yawa cewa mu ɗanyi minti goma haka sun wannan da biyar rahama muna gabatar khandaq hafrul khandaq yanda aka yi aka wato haka shi wannan gwalaludin yace ijtama'a jayshul muslimina rundunar musulmai sun taru sun haɗu sun waje ɗaya wa kana adadin thalathata alafi muqatil adadin su ya kai dubu uku wa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi hafr al-khandaq sai manzo Allah ya ba su umarni a tafi a je kawai wannan yakin da za a yi shi a yakin kafin zuwan kafin zuwan wato makiya a je a hada a je a haka wannan gwalalu din bi mashurati Salman radiyallahu anhu da dai shawaran wannan Salman al-Farisi din wa kana qawluhu 5000 dira'in wato zurfinsa zurfin wannan yakin wannan wannan gwalalan da aka yi ya kai dubu dira'i dubu biyar haka ba irin aikin suka yi ba wato mutum bai san aikin da sabai suka yi bai ta zakin su da kyauta wa arduhu tis'atu azru'i fadin sa kuma zira'i tara wa umquhu shi kuma cikin zurfin sa sab'atun ila 10 azru'i bakwai zuwa goma zira'i goma wancan tsul tsawonsa wannan um kuma yanayin wato zurfinsa da ke ciki wa qasamahu rasulullahi bainal muslimin sai manzo Allah sai ya raba kowane bangare da za a haka ya raba shi tsakanin musulmi ce ku ga na ku bangaren ku ga na ku bangaren ku ga na ku bangaren fa ja'ala ala kulli ashara ala kulli ashara minha hafru 40 dhira'a sai sanya akan kowane ala kulli asharati minhum akan kowane goma daga cikin su daga cikin sabai goma hafar 40 zira'an cewa za su haka wato wani zira'i 40 kowane goma kuga na ku goma kuga na ku goma kuga na ku haka manzo Allah ya sanya su ah wa qad tamma hafruhu fi zamanin qiyasiyyin kuma kaga an gama wato haka wannan shi gwalalan a zamanin da aka yi a lokacin da aka yi kiyasta din ragama shidatul bardi didda wato tsananin sanyi wal ju'i da yunwa wal khawfi da tsoro allazi asabahum fi dhalika al wanda ya same su a wannan lokaci da wa baharat fi hafi hadha al-khandaq mu'jizatun wa ayatun wa ibarun wa izatun kathira a sa'ilin da ake haka wannan gwalalolin akwai mu'ujizoji suka bayyana da ayoyi da ababen izina da wa'azozi da yawa a wannan lokaci gashi malami ambata wasu daga ciki أخرج الإمام البخاري الإمام البخاري يقول رحمه الله تعالى في صحيح صحيح لتابس عن أنس دق أنس رضي الله عنه قال يتي خرج رسول الله إلى الخندق وقال يبتدوا ودم يجن ولا لندن فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة سيغا مهاجرين الأنصار وسنة حقا وتقول لهم أو تسع فيها ميسني ولم يكن لهم عبيد ما سلباي يعملون ذلك لهم دراسي مسؤولنا أيكينا falamma ra'a ma bihum min an-nasab wal ju'i yayin da yaga abin da ke ga waɗannan sahabbai na tafkewa da gajiya da kuma yunwa qala sai ce allahumma la aisha illa aisha al-akhirah faqfil lil ansari wal muhajira wannan tarwaya fa akrim ya ubangiji babu rayuwa sai rayuwar lahira ka gafarta ma ansara da muhajirai ko ka karrama ansara da muhajirai a aljannaka wala kamar da kuka sani shi baya waka shi ba mawaki ne ba Allah ta'ala ce ma'allam lahu shi'ra ma yanbaghi lahu amma dai abin da yake yi wa lokaci ya tamassuli ina imtitali da da wakan wani misali wakan kamar ƙarfa da sauransu sai ya dauko haka sai ya faɗa galibi ma lokaci in ya faɗa ba sai su masa gyara bai iya zuwa da babaitin baki da saboda wazala shi da wasu abubuwa wanda ke ana haddara tsakanin gaskiya da ƙarya shi baya yi Allah ta'ala ya cire mishi iyawan wannan abu saboda shi waka bai yi ya cin abin da ya iya to ko da na zaka ga kusan kamar ka ga zaka shi kamar wani wani baiti ne guda daya to wannan bayan tun shi balarabe ne wani lokaci in yayi magana ko da kila ubangiji ya sanya wannan magana ta zama ana iya mai shirye ta abin abin baiti ko da wata kila shi a zuciyarsa ba yana zai yi waka ba abin an fahimta ko wannan magana da ya ce wa da la aisha illa aisha al-akhirah fatfil al-ansar al-muhajira ba zai fitar da ga abin da aka sani cewa ba shi baya waka ba saboda na farko dai magana ce guda ɗaya kuma ya yi ta a matsayin magana ce ko da kuma daga baya da aka ba aka kwatanta wata kila za a ga ta yi kama ko a fice ta yi kama da waka galibi ma kuma masana ma suna cewa ma bata zama waka ma baki ɗaya musu sai ba fa qalu suka ce mujibina lahu suna ba shi ansa nahnu alladhi bay'u muhammada ala al-jihad ma baqina abada ce mu mu ne suka dake kirgi suka ce mu mu ne muka yi ma annabi muhammad mubaya'a akan jihadi tsawon wato rayuwarmu tsawon rayuwarmu har abada za mu ci gaba da wato mara masa baya muna mashi baya akan jihadinsa shi kaga wato in ta kama babu laifi a ce mu matsala Muhammadu ba ta da cin shirkin lahi ba wai wani yin waka ko yanayin magana ce ta sa aka aka yi haka ba an yi dan a ci mutuncin sa ba wa fi aiban kuma ya zo a cikin sahihul bukhari din عن البراء بن عازب حديث البراء بن عازب wanda Abu Zaka Sabi yake rawaitowa daga wajensa radiyallahu anhu Allah ta'ala ya dade shi قال yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yanqul turaba yawm al-khandaq magana shi ma ya kasance yana wato a daukan turbaya da bulallika ranar khandaq ranar wannan gwalalu din hatta barra batnuhu har sai da wato jikinsa wani cikinsa haka ya kura ma murtajizan yana wato maimaita waka bi qawli abdullahi ibn rawaha na waka na abdullahi ibn rawaha radiyallahu anhu nace wallahi laula allah ma hadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbit al aqdama illa qaina inna al ula qad bagaw alaina wa in aradu fitnatan abaina wannan waka ce ta abdullahi ibn rawaha bai cika ne kuma nan ya tabbata da abin da nake fara muku cewa ba zana wani lokaci قد يرتجس ويتمثل بقول شاعر أما دي لا أنه هو ينشئ الشعر في نفسه shi ba wai yana kirkirowa ne ba kawai ya fada amma galibi dai yakan in sun fada dai magana ce mai kyau a yakan fada kamar magana na labit na ala kullu ma khala Allah batil ko ya ya fada ne ma bacin bacin ma na kasa kawo shi duk abin duk wani wanda duk abin da yake ba Allah ba to batil batacce ne ce to kaga wannan asdaqu ma qalahu sha'ir inji manzo Allah yana mafi gaskiya abinda wani mawaki ta faɗa tunda kaga ya tabbatar wa ubangiji tauhidi a wajen insha Allah ibn Rawah yana cewa wallahi laula Allah la mahtadina amma dan Allah ba da ba mu da ba mu shiri ba wannan yana magana hidayah ta tawfiqi hidayah ta tawfiqi shi yasa kaga bai danganta manzo Allah wannan ba saboda cewa ubangiji ya karkatar zuciya su karbo da'awar manzo Allah wannan sai ta tawfiqi na ubangiji wala tasaddaqna kuma da ba mu sadaka ba wala sallaina kuma da ba mu salla ba fa'anzilan sakinata alayya ya ubangiji ka saukar da nutsuwa a zukatanmu wa thabbit al-aqdama kun ka tabbatar da gadugan mu illa kaina idan baka hada abokan gaba innal ula innal ladina innal ula qad bagaw alaina lalle wadannan wanda suka yi lalle wadancan wadannan mutane kafirai sun mana zalunci wa in aradu fitnatan abaina yayin da suka in suka nufaci fitina shirka to sai miki ba za mu za mu mu ba masu fitina ba za mu yi da shirkan sa suke yi ba ko zalunci da suke yi mu ba za mu yi da wannan ba Allah yana faɗin wannan waƙoƙi saboda ya sanya wa wato sahabbansa ƙarfin gwiwa yayin da ake yayin da ake aiki wanda malamai suka ce wannan yana nuna halaccin cewa yayin da ake aiki ka a cewa an zauna ba a yin wasu abubuwa daidai da juna wato yanayin wahalan aiki din za ga wani lokaci daga cikin yayin mun ana aiki za ga a cikin aiki ne sai ga sai ga kawai kun ga wani abu da ku saba gani ba kawai tsofaffi kuma suna wacce biyu ba in wacce biyu a tsakanin su yace wannan ba yi ba za a sami dadan aikin ba eh wani lokaci za ka kuma kawai sun bude kofa na raha an zo ana ana in ba a nan bane za ka ba sa raha da ku amma ranar in an zo ana aiki aiki mai wanda zai ga bude kofar raha to wani wannan yana taimakawa wajen aiki ya zama ya tafi wannan in yanzu ne mu kuma sai a bude disco a sa kaga wannan kuma wata magana ce da ba sai a buɗe disco a sa disco to wani a dai ɗauko wani abu a sa disco wani abu ne baka takaici ma wani aji da masallaci ma a zuwa je gina ya gyara ka masallaci kawai sai a sa maka disco a masallacin kuma kai wata sa suna abubuwa a sai a daga ma ubangiji ko sai a daga kafa ya zama ana jin kunyar ubangiji ubangiji yana son bawa da jin kunyarsa wa kala ya mutu sautahu bi akhiriha zalla ya kasance a ƙarshe yana yana daga muryarsa ya ce a baina haka wafi ya yi ban zamu ya kanta wannan hadisi na da tsawo tsawon da aka kawanta kwasa yi amma bari mu dan karanta ko ko gaba na farko na hadisin wafi ya yi ban kuma ya ba shi sahih al-bukhari an jabir daga jabir qala ce inna yawmal khandaqi inna yawmal khandaqi nahfaru lalle mu ranar yakin wallo muna haƙa wannan wallo din fa'aradat kudiyatun shadida nan da nan sai wani dutse dutse dutse mu namiji ne in ana in dutsen ya halatta a Hausa kudi dutse haka sharida mai wani marmaran dutse haka mai tsanani mai karfin gaske ita amma sharida aka ce sharid hajarun shadid kamar misali an haka bawa walle aka je aka cimma wani dutse kuma dutsen ma irin bakara dutsen nan wanda yake ba shi da wani babu alama wani ruwa tare da shi kaga yafi kaga yafi wahala fa ja'u nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai suka wajen manzo Allah fa qalu suka ce hadhihi kudayya yace to ga ga ga ga wani marmaran dutse nan arbat fil khandaq wanda sun ta sha makance mu tsakanin mu da wato ci gaba da haka wani wallan da muke yi fa qala sai manzo Allah ya ce ana nazilu zasaku ga nan zuwa ثم قام sai mazala ya tashi wa batluhu ma'subun bi hajar mazala ya sami dutse ya sanya mu cikin sa saboda yanayin yunwa wannan abubuwa da larabawa ke yi a lokacin a lokacin yunwa yayi yunwa haka sukan sa dutse haka su su matse da cikin nasu saboda zama sun yi an samu dan nauyi haka da za a dan iya dan mutu kaga yadda ake aka zauna wala bisna ka zaka ta ayyamin la nazuqu zawaqan muka zauna kwana uku ba ba ba dan da komai da abinci haka ake aikin nafa aiki na wahala irin wannan kwana uku fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mi'wal sai manzo ya dauki madingiri madingiri shine wanda abin da ya dan fi ya fi katari eh eh to ai daga larabci ne eh turanci ne eh ba zai sani madigirin ko amma dai madigiri kamar shine dai Hausa ko madigiri shine wannan abin da ake dan duka abu duka din ne dai amma dai duka din amma da aka bar turanci ne daga digin eh المعول فضرب في الكوديا sai manzo Allah ya dake da hannunsa mai albarka ya dake wannan dutsen fa'arat katiban sai shi ta burbushe ta zama kaman yashi uhaila aw uhaima ko ay afwan ahyala aw ahyama fa'arat katiban ahyala aw ahyama sai ta zama yashi wacce take ba ta iya ma hada kanta shine ahyama ba ta iya hada kanta ta abarbaje kaga abin da aka ce dutse dutse fa aka ga da mu'jiza ne wannan yana duka kawai sai ya burbuce ne kuma da ya burbuce ma ya zama ya zama kawai dan wani rijiddigan duwar wasu in za ka dutse nan aka bubbuga aka sa a cikin aka rinka jin wani tsinin sa to sai aka ce sai ya zama yashi baki da yashin ma kuma wannan ba zai iya hadewa da juna ba kaga ya burbuce baki da kenan sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya rasulullah sai ce ya manzo Allah idan li ilal baiti yi min izini in je gida wannan haka za ka karanta shi idan li in za ka ja shi ka ce ya rasulallahi idan li to ka ga kai wasu li kenan amma idan akan hamza za ka tashi sai ka ce idan li dan su larabawa ba sa tashi da hamza guda biyu ka ce idan li haka ba sa faɗa haka sai da ce idan li idan idan li ilal baiti yi min izini in tafi gida fa qultu limra'ati sai mazana ya min izini sai na je na ce matata sunanta suhaila aka ce wacin jariya ra'aytu bin nabi sallallahu alaihi wasallam shay'an ma kana fi zalika sabr ita naga maza naga wani naga wani abu tare da maza Allah wani da wata damuwa ba zan yi hakuri ba fa indaki shay akwai wani abu da ya saura a gidan nan kuwa qala tace indi sha'irun ina da alkama wa anaq da karamar dabba tinkiya ko akuya haka fa zabah fa zabahat al-anaq ta yanka wannan karamar dabba wa tahanat ash-sha'ir ta kuma wato nika ita shi wannan alkama da hatta da annal lahma fil murma sai da muka sanya wato muka sanya wato shi naman nan a cikin wato burma kamar alqidan da yake da suna tukunya sun maji itin nabi ya sassa maula sai da ya jira an sa a tukunya wato kaga ya ga alama ya fara alamun yi kenan ko ثم جئت النبي sai zo wajen manzo Allah wala ajinu kadin kasa shi ma wato al'ajin wa yake shi abinda aka kwaba din aka kwaba wanda za a wanda za a guratan da shi shi ma ya riga ya ya kare wato ya riga ya hada kansa wal burma bainal atafi ita wannan tukunyan tana wato tsakanin tsakanin wato shi gaushen wuta din kada karat an tambada saura kirista nuna fa qul sai nace mazala qayyimun li to wani abinci ne akai min fa qum anta ya rasulullahi wa rajulun aw rajulani tashi kai da mutum ɗaya ko mutum biyu mu je ka ci abincin nan qala tace kam huwa ce yaya adadin ana abu ce yake fa zakartu lahu sai na ambata mishi qala tace kafirun tayyib ce aiko da yawa badalla qul qala qul laha la tanzi' al-burma kaje kace mata kar ta cire wannan kar ta sauke wannan tukunya din wal khubz kar kuma ta sauke wannan burasa din min at-tannuri daga wajen magasansa shi a tanur shine wajen da ake gasa kamar tanderu ko na abu tanderu da ma duk tanderun ne dai hatta ati sai na zo faƙala ƙumu sai ce ma sahabarsa ta kura shi faƙamar muhajir wal ansar sai to kowa ji yunwa wala bari muhajirai da ansara kowa ta shi ma da kala ala mar'atihi yayin da ya shiga wajen matar shi dami kala sai ya ce wai haki ya ce to a to fa shine wai haki ja annabi bil muhajirina to mazala ya zo da muhajirai wal ansar da ansara ba ma'a da wanda suke tare da su kala sai ta ce hal sa'alaka ya tambaye ka nawa ya abincin yake qultu na'am sai na ce ya tambaye ni ko na gaya mishi amma daga in ga dai abin da yi fa qala sai ya ce udkhulu wa la tabaghu to ku shigo ku shigo maraba maraba kar ayi kar ayi wato tazaga tazaga ku shine karfi wato turmitsi tsiniya mazala ne ke gaya musu wannan maganar shi fa ja'ala yaksiru al-khubza sai mazala ya rika karyo shi wannan gurasa din wa yaj'alu alayhi al-lahma yana san yana hada shi da nama wa yukhammiru al-burma sai kuma yana sai kuma ya rika rufe shi wannan ita wannan tukunya din watan nura idza akhadha minhu sai ya rika rufe wato shi wannan tukunya din da kuma wannan tatandan da ake da ake gasa abin da shi sai ya rika rufewa da abin in ya cire sai ya rufe wa yukharribu ila ashabihi sai kuma ya je ya kusanta wannan abincin zuwa ga sahabbansa thumma yanzi'u falam yazal yaksiru al-khubz bai gushe ba yana kakkare wannan wannan wato gurasan yana raba musu wa ya'rif wa yaghrifu yana kuma wato kamfatan shi kamfato naman yana hadawa da shi yana cirowa yana basu hatta shabi wa sai suka goshi wa baqiya baqiyatun wani wani daga ciki ya saura qala sai mazala ce kuli hadha wa ahdi to wannan ragowan ke ki je ki ci kuma ki kyauta ma wani wani ma kin ci fa inna nasa qad fa inna nasa asabatuhum majaa mutanen nan mutanen nan namu fa yunwa ya ya kan musu to kaga kaga yanda wannan aka mu'jiza ce ba shi ba ka ce kawai mutum zai iya wannan aikin in ba mu'jiza ba to da ka sabai su sun ga ra'ayin aini ne suka ga suka ga mu'jizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba ka wannan to وفي مسند الإمام أحمد مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند حسن سنادي كيكاوة عن البراء ابن عازب بن براء بن عازب شيمالي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله بحفر الخندق قال يا أمر تيمو مجيمو مجيمو حق وللو قال وعرض لنا صخرة في مكان من الخندق سيوتا سيوة دوتي يواتو muka cike mu wani dutse a wani waje na wani lodin la ta akhudh fihi al-ma'awi wanda madingirai sun kasa wato kan masa qala fa shakawa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka je suka kai kara zuwa manzo Allah cewa ga fa wani abin da ya faru faja rasulullah sai manzo Allah ya yazo qala auf sai auf yace wa ahsibu qala shi marwaci kenan ina tsammanin shi bara bin azmin ya ce ne wa ba'a tawbahu sai manzo Allah ya sanya tufansa mayafinsa a can gefe wato kamar zai aiki kenan wani abu da zai zama abin da ya yafa da shi sai ya aje shi a gefe sun ma haɓaɓa ila sakara sai maza Allah ya hau kan wannan dutse din fa akhadha al-mi'wal ya dauki wato shi wannan madin gidan fa qala bismillah ce bismillah fa baraba barbatan sai mushi duka duka daya saka sarra thuluthal hajar sai dai bisa ukun wannan dutsen da nan sai ya kare wa qala ce Allahu akbar Allah mai girma ne أعطيت مفاتيح الشام وبنجد يا بام يا بام مكلن شاب والله إني لا أبصر قصورها الحمر من مكان هذا إيش والله ده كان إن ذلك إنا غني وبنجد يا نونا من واتو فاجر لكنتا واتو من ين جنن نكنتا ولا سكي نترى كنسو ثم قال بسم الله سيكا بسم الله وضرب أخرى يقاري دوكا دا فكسر ثلث الحجر سيدي بس أخو ولن shi dutsen ya ƙara karewa fa qala ce Allahu akbar uqitu mafatiha qaris ubangiji ya bani mabudan wato garuruwan farisawa wallahi inni la ubsirul mada'i yace a daga nan inda nake ina ganin mada'i garin su wa ubsiru qasraha al-abyad min makani kuma ina ganin wato fadadakin su wanda suke sun kan suna kowa ne suna amfani da azurfa wanda shi al-abyad su kowa suna amfani da kuma zinari wanda su ne kuma al-ahmar min makani haba daga waje na nan ina ganin su ثم قال سيتي بسم الله يقاتل بسم الله وضرب ضربة أخرى سيقال دوكا دوكا لا فقلع بقية الحجر سيا shi kenan nan da nan sai ya kakkarya wa ragowar shi wato dutse din faqala tace Allahu akbar uziz mafatih al-yaman an bani wa budan garin yaman wallahi inni la ubsiru abwab sana'a bi makani hada ci ina ganin kofofi na garin sana'a daga nan inda nake wannan kaga ya fada wannan lokaci sabai suka imani ba su gani ba wannan shine imani da gaibi wannan shine imani da gaibi addinin musulunci ba shi kammaluwa sai mutum yana imani da gaibi wani abu da bai gani ba bai sanya tayar abin zai faru ba amma an faɗa musu sai yadda sahabbai sun yadda wannan kuma cikan wannan abin da aka nuna manzo Allah bai tabbata ba sai da Hussein Umar to shi shekara nawa da rasuwansa shi shekara 11 ya rasu Abubakar ya rasu shekara 13 sai da Hussein Umar shekara wurin an kusa shekara 20 sannan wannan abu ya tabbata shi yasa da abin da Allah ya bada labari yanzu baka kaza ka yi wani gaggawa ya kai yanzu ce wai ai kai bai faru ba ko shi zai faru dawo annabi isa zuwan mahadi wani waye duka kuma kana tawili ko ya jiyo majuju duka kuma kana tawili mahadisa a'a gobe ga mai jira mai zuwa ce wa hadhihi al-mawaqif wadannan wato bigiri al-imani imani wal jihad jihadi wal ibtila da jarabawa wa sabr hakuri wa sidq da gaskiya wal yaqin da yaqini wal ikhtibaru da kuma jarabawa da aka samu wata fisu tankadewa da aka yi wal ayat da wadannan ayoyi da aka samu wal karama da karamomi wal bisharat da bisharori da aka yi zatul mu'mina imanan wa tasdiqan wannan ya kara mummunai imani da gazgatawa wa zatul munafiqina bu'dan wa takdiba su kuma munafikai wannan ya kara musu wato ƙaryatawa da kuma nisantawa daga imani daga wajen Allah fa qala al mu'min sai mu'mini suka ce kama akhbar jalla sha'anu kamar da Allah ta'ala ya bada labari hada ma wa'adana Allah wa rasuluhu wannan shine abin da Allah da manzon suka yi mana alƙawari wa sadaqa Allah wa rasuluhu Allah da manzon sun yi gaskiya wa ma zadahum illa imana wa taslima wannan labaran da abin suka gani a wannan yaki da kara musu komai ba sai dai imani da sallamawa wa qala munafiqun su kuma munafikai suka ce ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura babu abinda Allah da manzon suka mai alƙawari sai dai kawai rudi kawai kawai kawai kawai su je su ruda musu je su sa mun kasa ba fita mu je mu yi bayan gida wa warada anna adal munafiqina an yaro cewa wasu daga cikin munafikai wanda ke nuna cewa nan malam da ya kawo kawai ya kawo shi da shiga na tamribi sai a je abin shiga a ga ingancin sa qala ya'idina muhammad kuruza kisra wa kaisar yace oh kaga wai muhammadu ne yanzu ke mana alƙawarin taska na kisra taska na kaisara garin rumawa wa ahadina la ya'malu ala khala'ihi alhali daya daga cikin a yau fa bai da alama ma ya fita bayan gari je ci zai zai biya bukatarsa duk a cikin a cikin gari yanzu muke abubuwan wa kadaba yace yace kaga kaga yanda ya fada magana wacce take ba gaskiya ba akhzahu wa kadhaba ko malam yace wa kadhaba kuma ƙarya yayi ƙarya kuwa domin Allah ta'ala ya tabbata ya tabbata da wannan labarin da maza ya fada akhzahu Allah ta'ala Allah ya kaskantar da shi wannan yace a cikin mawdu mutabarani tikila sai sai a duba ne ingancin sa sai mu tsaya nan ko mm yace tamhis shine wato tankaɗewa da rairayewa tsakanin mumuni da wanda ba mumuni ba ya tamshisi ta samu da kata ne insha Allah to abin da muka da Allah ba mu lada da sallallahu alaihi ya fi mana Allahu salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد على سلام بيان وقتم لا الخير لا تكن عندك الشر لا تبعد قدمك الدين اللهم اعسنا كما في الامور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وما تزغ قلوبنا بعد اذ ولا منك انك انت الحب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين ما شاء الله